الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ما بعد إن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا شابير قوات رمضان هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم دقى مكة ومدينة na da shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyu wanda ya zo daidai da ashirin da bakwai ga watan hudu a Gregorian kalanda dubu biyu da ashirin da ɗaya. Don ci gaba da darasinmu na tafsirin Alƙur'ani mai girma da muke yi a wannan masallaci mai albarka. Masallacin Alhaji Abubakar Yaya Arabi wanda aka fi sani da masallacin Miyetti da ke nan cikin fadar jihar Gombe a unguwar Bolari. idan jama'ar musulmi iyayenmu mata ba su manta ba muna nan a cikin sura mai albarka suratul ma'ida kuma mun kwana a nambar aya ta 37 za mu tashi kan nambar aya ta 38 alarama mai Allah ya ci أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء والله على كل شيء قدير الله سبحانه وتعالى يتي والسارق براو والسارقة دبرونيا faƙaɗa'u aidiyahuma ku yanke hannayensu su biyun jaza'an wannan sakamako ne bima kasaba dangane da abin da suka aikata nakalan min Allah narko ne da azaba daga gurin Allah wallahu azizun lalle Allah mabuwayi ne hakimun kuma mai hikima ne cikin hukuncinsa idan yi hukunci akan mutum to wannan yana iya sawa a daina aikata aikin da ake aikatawa faman taba min ba'adi zulmihi wanda ya tuba bayan da azzalimi ne shi barawo ne sai ya tuba ya daina wa aslaha ya gyara aikinsa fa inna allaha ya tubu alaihi to Allah zai karɓi tuban shi Allah zai yafe masa abin da ya faru a baya inna allaha gafurur rahim lalle Allah mai yawan gafara ne kuma mai yawan jin kai Allah ya ce alam ta alam shin baka sani bane annallaha lahu mulku samawati wal ard lalle ga Allah ne mulkin sammai da kasai yake yu'adhibu man yasha'u Allah yana ɗanɗana mugunyar azaba ga wanda ya ga dama wa yaghfiru liman yasha kuma yana gafarta wanda ya ga dama wallahu ala kulli shay'in qadir lalle Allah mai iko ne akan komai waɗannan ayoyi ko in ce wannan aya ta farko ita ce ta ba da damar yanke hannun mutum idan ya yi sata to amma akwai maganganu dangane da wannan matsala ta maganar yanke hannun barawo idan ya yi sata na farko dai mutum ba a yanke masa hannu sai ya saci abin da ya kai nisabi wanda kuma nisabin shine ya kai abin da ya sata din ya kai rubu'u dinar wanda rubu'u dinar kuma na bana akalla ya kai naira dubu ashirin da uku da ɗari ɗaya da tamanin da bakwai da tamanin da bakwai haka ne dubu ashirin da uku da ɗari ɗaya da naira tamanin da bakwai to idan mutum ya saci kuɗi mai yawan wannan ko ya saci abin da in an yi masa kuɗi zai kama wannan kuɗin zuwa sama to lalle ya saci abin da ya kai a yanke masa hannu wannan shine abu na farko da ya kamata mu sani abu na biyu shine mutum ya zamto ya saci wannan abun a cikin hirzinsa in an ce hirzi ana nufin abu ne a ɗaure ko a kulle mota ce an kulle ta ta ko ta ina sai zo ya ɓalle kiɗinta ya saci mashin ne an sa masa kwaɗo an sa masa kaza sai zo ya ɓalla kwaɗon ya ɗauke abinci ne a cikin sto ko a cikin kicin an sa kwaɗo an kulle ya zo ya ɓalla kwaɗon ya ɗebe kuɗi ne a banki ya zagaya security da sauransu ya je ya sata kuɗi ne a cikin sef an sa shi a sef an kulle mai shi ya kulle ya zo ya ɓalla abin nan ɗin ya ɗauka to a nan ne suka ce idan satar ta ɗauki salo irin wannan kuma ta kai nisabi to za a yanke masa ainihin wato hannu amma da mutum zai bar kayansa galala galala sai wani ya zo ya ɗauka suka ce ba za a yanke masa hannu ba domin ya samu wata dama ne da shi mai kayan ya sakaci da ita an gane maganar da kyau ko amma idan a killace yake a ajiye a ɓoye ya je ya sanda ya sanda ya ɓalla abin da aka kulle ya ɗauko to za a yanke masa hannu sannan abu na uku suka ce ya zama dukiyar da ya sata wanda ya yi wa satar bahi da dangantaka da hita jini misali ɗa idan ya ɗauki dukiyar uban shi lalle ya yi sata amma ba za a yanke masa mai ba hannu ba saboda dukiyar baban shi ne baba idan ya ɗauki dukiyar ɗan shi shi kan ma shari'a ta ce mallakarsa ne shi ba ma ɓarawo sunansa ba ɗa ne ya zama ɓarawo amma ba ɓarawon da za a yanke masa hannu ba uba kuwa ba ɓarawo ba ne kuwa ba za a yanke masa hannu ba an gane maganar da kyau ko don haka idan mutum ya ɗauki dukiyar wanda yake da dangantaka da shi ta jini ko dai uwa ta ɗauki dukiyar yarta ko ɗa ya ɗauki dukiyar uwarshi ko ubanshi ko wa ya ɗauki dukiyar yayanshi ko yaya ya ɗauki dukiyar ƙaninshi ko mata ta ɗauki dukiyar mijinta ko miji ya ɗau dukiyar matarsa suka ce in dai akwai dangantaka ta jini to ko da a ce wannan dukiyar ta kai nisabin a yanke masa hannu ba za a yanke masa hannu ba abinda malamai suka ce wannan shine abu na uku abu na hudu suka ce ya zama dukiyar da ya sata ba ya sace ta ne a cikin wadata ba misali ma'aikacin gwamnati ne ma'aikacin gwamnati ne yana ɗaukar salari dubu ashirin talatin arba'in hamsin ɗari zuwa sama sai ya yi sata sai ya zama abin da ya sata ya kai nisabi to in dai yana da wata sana'a kamar yadda na ambata to za a yanke masa hannu domin wannan son zuciya ne ba wai tsananin bukata ne ta kai shi ba an gane magana da kyau ko a'a yana da sana'arsa wanda yake fita kullum zai samu dubu ɗaya da ɗari biyar a'a jaura take yi a gida tana sai da zannuwa tana da sana'a tana aiki tana kaza tana kaza sai ta yi sata to lalle idan ta yi sata da wannan yanayi za a yanke mata hannu amma idan mutum ya saci abu sai aka kama shi ko da abin ya kai nisabi kuma ko da abin a cikin hirzin sai je ya ɗauka sannan sai aka bincika sai aka samu gidansa ne ba abinci marar lafiya yake da hiya asibiti an rubuta magani ba shi da shi kamar yadda aka samu wani ya samu dusa rabin tumbi na buhu sai ya kai layin niƙa kawai don a gan shi ya kawo nuka ne alhalin dusa ne a wani ma kaulin an ce ƙasa ce ya ɗiba ya shi ya ɗiba rabin tumbi sai je sa a layin nuka sai ya koma gefe ya zauna kaga duk wanda ya gan ya zo ya ajiye buhu kuma ya koma gefe ya zauna aka ga yana jiran duka ne ko ashe ya yi dabara ne don kar ya ɗauki garin wani a ce ina ka samu yaushe ka kawo nika da haka san da ya faki mutane an ɗan nika guda hudu guda biyar masu su ba su zo ba kawai sai je sai sun kuya sai ya ɗauki na wani kawai sai ya saba a gadon bayan shi kafin ka ankara kawai ya yi kwana me ya faru me nika kawai sai gahi ya zo ina buhu na aka ce a wannan buhunka kuma bayan ka ɗauka ya ce a ni ba ni na ɗauka ba wa ya ɗauki buhun wannan aka ce to a bari dai zuwa yamma a ga wane ne mai wannan buhun ƙarhe dai ana zuwa kan buhunsa sai aka ga ashe ya shi ne a ciki to ashe wasu sun ga lokacin da ya zo ya ajiye sai suka ce in dai wannan buhun ne wane ne ya zo ya ajiye shi shi ne aka bi sawunsa sai aka je aka samu an sa ruwa da itace an tuka tuwon amma komiyar da za a ci tuwon babu sai gishiri da ƙarago aka dandaka ko barkono babu da shi da 'ya'yan suna gutsurar gayan suna dangwala suna sakawa a bakinsu saboda yunwa yanzu don Allah wannan za a yanke mara hannu a wannan taimakon sai kamata a yi ko ba haka bane ba to shi yasa malamai suka ce duk mutumin da ya saci abu sai aka bincika aka samu tsananin bukata ne ta kai shi ba wai ya sata ne don ya tara ko don ya je yana so ya kuɗi ko don yana so ya hau haiju ko yana so ya hau kaza kawai ya je ya saci abin mutum ba suka ce to ba za a yanke masa hannu ba amma idan ya sata cikin wadata to nan kan za a iya ainihin wato yanke masa hannu abu na biyar suka ce idan an tahi yanke hannun hannun dama ake yankewa ba hannun hagu ba saboda ita ne mai amfani wa ɗan adam kuma dama ana masa haka ne don ya zama horo gare shi kuma ya daina ba da hannu ya je ya ɗauka ba to an yanke hannun kaga ai gobe ba zai je ya ɗauka ba ina fata an fahimta abu na shida suka ce an tahi ba za a yanke daga nan ko daga kafaɗa ba duk da cewa an ce aidiya guma wanda yadu yana farawa tun daga yatsu har zuwa ina har zuwa kafaɗa duk ana kiransa yadu to amma a aikace an samu annabi muhammadu da ya zo yanke hannun ɓarawo ya yanke iya ina ne iya gwiwar ko dungulmin hannu an gane ko iya dungulmin hannu nan ne ake yankewa idan an zo yankewa abu na bakwai suka ce bayan an yanke din sai a samu ko dai tafashashen mai mai da kika sani man gyada ko kaza ya tafasa ana datsa hannun sai a tsoma hannun a ciki cu hakan nan a soya bakin dungulmin saboda kada jini ya ci gaba da zuba har ya jawo ajalinsa kuma sai ya zama yanzu haddi ko kuma diya ta biyo baya a maimakon da za a yanke masa hannu ne ko to yanzu sai kuma yanke hannu ta jawo mai mutuwarsa to yanzu shi kuma shi ne ya biyo bashi yanzu faƙar ja'anna li waliyihi sultana fala yusrif fil qatl innahu kana mansura an gane magana da kyau ko to a ƙarƙashin wannan yanzu sai kuma diya ta biyo baya don haka sai suka ce sai a damanin da da ke babu allurai da magungunan da za a bawa mutum jinin ya tsaya to abin da ake kenan kafin a yanke hannun barawo sai a ɗora mai a wuta sai ya gama zafi irin yadda idan aka jefa kosai zai dinga kamar zai tsalle ya fito saman nan saboda tsabar zafin mai to sannan sai a datsa hannun ana datsewa jini ya fara zuba sai a danna hannunta a ciki ya kamar minti biyar hakan nan yana soyuwa sannan sai a cire shi kenan jinin ya tsaya kenan ya kuma je ya jinya ya warki an gane magana da kyau ko to suka ce amma idan misali ya zamto akwai wani abu da za a iya yi wanda zamani ya kawo misali akwai maganin da daga an ba mutum ya sha minti ɗaya minti biyu jinin ya tsaya suka ce to ba sai an yi wancan ba don wancan ma wata azaba ce daban an gane magana da kyau ko a akwai wata allura da daga an yi ta minti ɗaya minti biyu jinin ya tsaya to ya halatta a yi wannan allurar don a tsaye da jinin domin almakasudu manufar tsoma hannun shine iqahu nazifid dami tsayar da zubar jini ba wai manufar a kona masa hannu ba to tunda manufar tsayar da jini ne to duk abin da zai jawo tsayar da jinin ya halatta a yi amfani da shi kuna fahimtar magana da kyau ko to wannan shine wannan fa duka duka gaba ɗaya idan mutum ya yi ɗan hali ya yi sata ta yi dogon hannu ko to sai a yanke mata hannu akan wannan to akwai wani iskali wanda kafin mu karanta abubuwan da malamai suka faɗa ina so na kawo shi abin da ya zama iskali kun ga a ƙa'ida idan aka yanke hannun ba- idan mutum ya saci abin da ya kai rubu'u dina eh za a yanke masa hannu wanda muka ce rubu'u dinar kudinsa yanzu ko darajarsa yanzu shine naira dubu ashirin da uku da ɗari ɗaya da tamanin da bakwai shine na bana kenan kashi ɗaya bisa uku hudu na dinari wanda shine aƙallu sadaq sadaki mafi karanci duk matar da aka bata dubu ashirin da uku da ɗari ɗaya da tamanin da bakwai to ana iya ɗaura mata aure da mutum wannan shine rubu'u dina an gane magana da kyau ko to shine nisabin da idan barawo ya sata za a yanke masa hannu to amma abin da zai baku mamaki kuma idan kuma aka yi wa mutum ta'addanci aka datse masa hannu to nan kuma za a biya dinari ɗari biyar dinari nawa ɗari biyar to da Allah bari mi wani lissafi na so a ce na yi lissafin kafin na fito to uzurruka da wani abu ya hana ni na sa- ban samu ne lissafin amma bari mu yi a yanzu tare da ku duka har ma da masu sauraron mu su taya mu lissafi rubu'u dinar shine dubu ashirin da uku mu bar shi ma a dubu ashirin da uku to idan kai dubu ashirin da uku sau hudu nawa zai kama malam salim dubu ashirin da uku sau hudu nawa zai kama na dubu casa'in da biyu to dubu casa'in da biyu shine matsayin dinari ɗaya dinari ɗaya to mu yi dubu casa'in da hudu sau ɗari biyar shi kuma nawa ne dubu casa'in alarma ya ce wannan kasi an sa kalkuleto dubu casa'in da hudu sau ɗari biyar nawa zai kama dubu casa'in da biyu kai sorry dubu casa'in da biyu sau ɗari biyar miliyan arba'in da shida to wannan kuma idan wani yi wa wani ta'addanci ya datse mara hannu na fata kun fahimta to shi kuma zai biya hidiyar wannan hannun naira miliyan arba'in da shida an gane maganar da kyau ko naira miliyan arba'in da nawa da shida ku duba ya saci ɗa- ɗaya bisa hudu na dinari ɗaya an datse masa hannu amma an datse masa hannu da saboda ta'addanci da kuma rashin ƙetare iyaka da zalunci an biya shi naira nawa miliyan arba'in da da shida to shine wani malami ana ce masa abul ma'arri sai ya rera wani baiti ya ce yadun بخمس مئن أسجد قطعت ما بالها قطعت في ربع دينار يتي تناقض ما لنا إلا السكوت له ونستعيذ بمولانا من النار يتي هنوني إذن aka datse ta da zalunci za a biya menene dinari 500 naira miliyan 46 ya ce amma idan ta yi ɗan hali kuma sai a ba'ana ɗan halin da za ta yi na ɗaya bisa hudu na dinari sai a datse ta idan kun lura za ku ga abin kamar akwai tufka da warwara ina fata kun fahimta shi ma abin da ya hankalta kenan ya lura da shi kenan amma malamai sun ba shi amsa an gane hannun da za idan an datse ta da zalunci za a biya dubu ar- miliyan arba'in da shida kuma ita ce za ta saci naira dubu ashirin da uku a datse ta ban gane ko kun fahimce ni ba abin bai yi kamar kamar yayi wani bambara kwai ba hakan nan ya kamata ashe in dai za a datse wa mutum ita da ta'addanci a biya shi miliyan arba'in da nawa da shida to ya kamata sai ya saci kwatankwacin wannan ko sama da wannan sannan a yanke masa ne hannu to shine ya ce yadun hannu ce wanda bi kamsi mi innin asjadin quti'at za a yan abin nan idan an yanke ta da ta'addanci za a biya dinari 500 yace ma balu ha quti'at fi rubu'u dinari me yasa za a yanke ta saboda ta saci rubu'u dinar sai ce tanaqudun wannan abun akwai tufka da warwara a ciki amma malana illa sukutu lahu ba abin da zamu ce sai dai mai shiru wa nasta'izu bi maulana minan nari mu nemi tsarin Allah daga wutar jahannama ina fata kun fahimta to sai malamai suka bashi amsa sai suka ce zirrul khiyanati aglaha wa arkhasaha zillul amanati fafham hikimatal bari suka ce ai abin da ya jawo aka ainihin wato yanke ta saboda ta yi ɗan hali ta yi sata ta zama hannu mara daraja yanzu tunda ta yi ɗan hali yasa aka ce a yanke ta idan ta saci abin da ya kai mai rubu'u dinar amma lokacin da ta riƙe amanar ta ita hannu ta yi haƙuri ta ƙi ta saci abin wani sai aka ce to tunda ta zama hannu mai amana idan aka datse ta da addanci a biya miliyan 46 sai aka ce masa fafaham hikimat albari ka fahimci hikimar Allah wato ɗan halin da ta yi da zubar da mutuncinta da ta yi shi yasa aka me aka yanke ta arbu'u dinar amma lokacin da ta kame ta tsara dokar Allah sai aka ce in an taba ta kuma a biya miliyan arba'in da wani abu kun gane magana ya ce fafaham hikimat albari ka fahimci hukuncin ubangiji Allah ya yi haka ne don yin hikima don ya nuna cewa wanda ya kare kansa daga saban Allah to yana da daraja a gurin Allah wanda kuma ya saba wa Allah to darajarsa ta zubi kun gane magana da kyau ko so a takaitan takaitawa wannan shine abin da malamai suka faɗa amma ga maganganun malamai dangane da wannan mas'ala malam yace ya ƙulu ta'ala hakiman wa amiran bi qat'i yadi sariqi wa sariqa Allah yana ba mu labari dangane da umarnin yanke hannun barawo ko barauniya wal hukmu inda jami'il ulama da kuma hukunci a gurin da yawa daga cikin malamai ko gaba ɗayan malamai annal yamina hiya allati tuqta'u idan an tashi yanke hannun barawo ko barauniya ana yanke hannun menene hannun dama وقد كان القطع معمولا به في الجاهلية فقرر في الإسلام أصلي wannan abun da ake yi na yanke hannun barawa a jahiliya ana yin sa da musulunci ya zo sai sake tabbatar da shi domin akwai abubuwa da yawa wanda da a jahiliya kafiran jahiliya suna yi da musulunci ya zo manzon Allah sai aka tabbatar da shi akwai su da yawa ke zo mangaren abubuwan da suka shafi aikin hajji yanzu dawafi da kuke ga ake yi a Ka'aba asali akwai shi a jahiliya ana yi to amma su na jahiliya suna yi tsirara ne sai Allah ya ce ba za a yi tsirara ba kuma ba za a yi da kaya cikakke ba sai aka zama tsaka-tsaki ba za ka sa wando da riga da jamfa da hula da wane ne da rawani da waye ba amma kuma ba za ka tafi tsirara ba don haka sai ka nemi mayani sai ka ɗaure kunkuminka sai kuma ka sa mayafi ka yafa a kafaɗarka kun ga an raba ba a yi na jahiliya ba ba kuma a saka kayan gida ba haka ne ko ba haka ba to haka za ki samu a cikin shari'ar musulunci akwai abubuwa da yawa wanda da ana yin su a jahiliya da musulunci ya zo wani sai ya kwaskware shi ya gyara shi wani kuma sai a bar shi a haka yadda yake a ci gaba da yinsa da nufin bauta wa Allah malam ya ce wazidan shurutun ukhar kama sanazkuruhu insha Allah ta'ala an ƙara wasu sharuɗa daban wanda za mu ambace su da izinin Allah kama kanatil qasamatu waddiyatu والقراد وغير ذلك من الأشياء التي ورد الشرع بتقريرها على ما كانت عليه وزيادات هي من تمام المصالح ويقال إن أول من قطع اليد في الجاهلية قريش farkon waɗanda suka fara yanke hannun wani a jahiliya su ne ƙuraishawa ƙata'u rajulan yuqalu lahu juwaikun ko maula libani malihin ibnu amru bin khuza'a sun yanke wani mutum hannun wani mutum mai suna duwaiku maula ɗancacce ne daga cikin wato bani mulaihin maula ne na bani mulaihin ibn amr ibn khuza'a kana qad sara'a kanzan kanzal ka'aba ko ya saci wata taska ne a cikin ka'aba sai aka yanke masa hannu wa yuqalu saraqahu qaumun fa wada'uhu indahu wasu kuma suka ce an saci abin ne sai aka kawo inda yake zaune aka ajiye ki ba shi ya satar ba kuma aka bincika ba a samu waye ba sai aka yi masa hukunci wa qad dhahaba ba'dul fuqaha min ahli zahiriyya ila annahu mata saraka sariqu shay'an quti'at yaduhu yaduhu bihi sawa'an kana qalilan aw kathiran abin nan bangaren zahiriya wato mabiya ali ibn hazmin az-zahiri sun tafi akan cewa duk mutumin da ya saci abu komai kankantarsa to za a yanke masa hannu kawai komai kankantarsa komai yawansa li umumil aya saboda wannan aya kawai ta ce wasariqu wasariqatu faqatu aydiyakuma kun ga a cikin ayar ai ba a faɗi mai ba nisabi ba ko malam yace falam ya'tabiru nisaban wala hirzan bal akhadhu bi mujarradi sariqa su ba su lura da bangaren cewa sai mutum ya saci abin a inda yake a kulle ko kuma ya saci abin da ya kai nisabi ba kawai suka ce daga yayi ainihin wato sata a yanke masa hannu yace wa tamassaku bima thabata sun yi riko ne da abin da ya tabbata fi sahihaini a cikin bukhari da muslim an abi hurairata anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama qala abu huraira yace manzon Allah ya ce la'ana Allahu sariqu Allah ya la'anci barawo yasriqul baydata fayuqta'u yaduhu zai saci koyi a yanke masa hannu wa yasriqul habla fatuqta'u yaduhu sai kuma ya saci igiya ma a yanke masa hannu kun ga anan ya nuna ai koyi bai kai rubu'u dinar ba haka igiya ma bata kai mai ba rubu'u dinar ba to shi dalilin Ali ibn Hazm az-Zahiri kenan amma malamai za su bada amsa akan wannan hadisi da kuma bayanin da suka yi yace wa ammal jumhuru amma sauran malamai fa atabirun nisaba fi sarika sun yi lura da idan mutum ya saci abin da ya kai nisabi ya kai adadin da ya kamata a yanke masa hannu wa in kana qad waqa bainakumul khilaf duk da cewa an samu sabani tsakanin malamai fi qadrihi akan menene gwargwadon nisabin da za a yanke wa mutum hannu fa dhahaba kullum min al-a'immatil arba'ati ila qawlin ala hidatin ko a sai kowanne daga cikin malamai ya tafi da maganarsa shi kadai cewa ya yadda idan an barawo ya saci kaza a yanke masa hannu fa indal imam malik bin anas rahimahullah a gurin imam malik dan anas mu nan bangaren malikiya kenan an nisabu nisabi thalathatu darahima madruba khalisa sai mutum ya saci abin da ya kai dirhami uku sannan sai a yanke masa menene hannu fa mata saraqaha aw ma yabluga thamanaha fama fawqaha wajaba al-qat'u duk lokacin da ya saci abin da yake ya kai wannan adadi na dirhami uku ko kuma abin da idan an yi masa kuɗi zai kai dirhami uku to anan ya wajaba a yanke masa hannu in ji imamu maliku wa hatajja fi dhalika bima rawahu an nafi'in an ibn umar anna rasulullah sallallahu alaihi wa sallama qata'a fi majinnin ko fi mijannin thamanuhu thalatha darahim manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya taɓa yanke hannun ɓarawo da ya saci majinnin ko mijannin wato garkuwa irin garkuwa da ake kara sara da ita lokacin yaƙi an gane wanda kuɗinta bai wuce dirhami uku ba shine dalilin imamu maluku da ya ce a yanke hannun ɓarawo idan ya saci abin da ya kai wannan yawa da haka kun ga shi ma imamu maluku yana da hujja yasa malam albadawi ya ce a mustapha al'adawi ya ce kowa ya tafi akan maganarsa da kuma hujjarsa da dalilinsa wa ma rawahu an an amrata binti abdurrahman da kuma abin da aka rawaito daga amrata yar abdurrahman anna sariqan saraka fi zaman uthmana wani barawo yayi sata a zamanin sayyidina uthman ya samu menene utarujja ko utarujja wato wani itace ne mai wanda aka ce ta'amuhu hulun wa rihuhu tayyibun wani itace ne kamar rake yake kaga rake yana da zaki aiko to haka to shi kuma bayan yana da zakin kuma yana da wani kamshi na musamman to ya saci adadin wanda ya kai a ainihin wato yanke masa hannu wanda Usmanu ya sa aka yanke masa hannu fa amara Usmanu anta tuqawwama ko faƙuwimat bi salasati dirahim sai aka je aka kiyasta ta sai aka samu ta kai dirhami uku sai yanke masa hannu min saraf min sara menene min sarafa ithna ashara dirhaman bi dinari idan aka sanja ithna ashara dirhaman wato dirhami goma sha biyu bi dinarin da dinari guda ɗaya an gane faƙata uthmanin yaduhu qala ashabu maliku mutanen imamu maliku suka ce wa mithlu hadha sani yashtahiru wa lam yunkar wannan irin aikin na a yanke wa barawa hannu idan ya saci abin da ya kai dirhamin uku ya shahara babu inkari a kansa famin mislihi yuhakal ijma'u sukuti a kansa ne aka hakaito ijma'i na malamai sun yi shiru akan cewa idan aka yi barawo ya kai wannan matakin a yanke masa hannu wa fihi dilalatun alal qat'i fi thimari hila'a khilafan liminini lil hanafiya akan sa ne aka samu cewa an samu hujja akan yanke ainihin wato hannun barawo idan ya saci kayan abinci wanda yake na kayan marmari wanda hakan kuma ya saba wa hanafiya wa ala itibari a menene wa ala itibari thalathati darahima khilafun khilafan lahum fi annahu la budda min asharata darahim su kuma suka ce ba za su yadda da a yanke hannun barawo a dirhami uku ba har sai ya kai dirhami nawa dirhami goma wali shafi'iyya fi itibari rubu'u dinar su kuma shafi'iyya suka ce sai ainihin wato a yanke wa hannun barawo idan ya kai rubu'u dinar shine maganar da muka fara da farko wallahu alam malam yace Allah shine mafi sani kaga malam ya koro mana maganganun malaman gaba daya wasu sun ce a yanke hannun barawo kawai daga yayi sata saboda hadisin annabi da ya ce barawo dai la'ananne ne ya saci koyi an yanke mara hannu ya saci igiya ma an yanke masa hannu imam maliku ya ce sai ya kai dirhami uku ya kawo hadisin annabi cewa ya yanke hannun wani barawo da ya saci abin da abin nan wata garkuwa wanda aka yi mata kuɗi dirhami uku da kuma hadisin usman shi ma ya yanke hannun barawo da ya saci wani itace mai zaƙi shi ma ya kai kwatankwacin dirhami uku su kuma hanafiya suka ce sai ya kai dirhami nawa goma shafi'iyya kuma suka ce a'a sai ya kai rubu'u dina an ji maganganun duka guda uku ko guda hudu ko to sai malam ya ce wa zahaba shafi'i rahimahullah imamun shafi'i ya tafi ila annal i'tibara fi qat'i yadi sariqi bi rubu'u dina cewa za a yanke hannun barawo ne idan ya saci abin da ya kai rubu'u dina aw ma yusawi min al aminini athmani awul urudi fasa'ida ko kuma abin da ya kai haka na kuɗi ko kuma na abin da ya shafi na ƙasa ko wani abu dai na kaya da ya sata wanda ya kai wannan kuɗin ko sama da haka wal hujjatu fi dhalika ma akhrajahu shaykhani malin yace hujja akan haka shine abin da bukhari da muslim suka rawaito an aisha radiyallahu anha anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama nana aisha tace manzon Allah ya ce tuqta'u yadu sariqi fi rubu'u dinarin fasa'ida ka gani ana yanke hannun ɓarawo ne idan ya saci rubu'u dina ko abin da ya haura haka to yanzu kaga wannan ya nuna ashe hadisin can da annabi ya ce a yanke hannun ɓarawo saboda ya saci ƙoyi ko ya saci igiya wato annabi ba yana nufin shine nisabin da ake yanke masa ba aka ce a a wannan hadisin ya tashi daga aiki wannan yanzu shi yake aiki to haka kuma wancan hadisin sun ba da amsa a kansa cewa a lokacin dinari guda uku idan an lissafa shi wato adadinsa yana kaiwa rubu'u dinar din ne yasa annabi yanke hannu a kansa usmanu ma yanke hannu a kansa a lokacin da aka yi lissafi ya kai wannan kuɗin so saboda haka wannan shine abin da malaman suka ba da amsa a kayi to shine yake cewa wali muslimin aidan an aisha radiyallahu anha anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala nana aisha take cewa annabi ya ce la tuqta'u yadu sariqi ba a yanke hannun barawo illa fi rubu'u dinarin fasa'ida kaga ya kara maimaitawa sai idan ya kai abin da ya sata ya kai rubu'u dinar dubu ashirin da uku zuwa sama ko sama da haka qala ashabuna malam yace malaman mu sun ce fa hadha al hadisu fasilun bainal mas'ala kaga wannan hadisin ya raba rigima gaba daya wa nassa fi itibar rubu'u dinarin la ma siwahu kaga ya nassanta cewa dole sai abin ya kai rubu'u dinarin ko abin nan kar a yanke akan abin da bai kai haka ba qalu sannan malaman namu suka sake cewa wa hadithu thamanil majinni ko mijanni hadisin da aka ce an yanke hannun barawo akan ya saci garkuwa da bata wuce abin nan dirhami uku ba wa annahu kana salasata darahim la yunafi hadha wannan baya kora wannan li'annahu idzaka yace domin a lokacin da aka yi wannan kana dinaru menene bisnai ashara darahima fa hiya thaman rubu'u dina a lokacin dinari yana kaiwa wato dirhami goma sha biyu wanda kuma an lissafa zai kama wato rubu'u dinar fa amkana jam'u bi hadha tariq sai ce dan haka zai iya yiwa a hada hadisan da maganganun akan haka an gane maganar da kyau ko sai yake cewa wa qad zakara zakaru sun ambata cewa annal ala al ma'arri lamma qadima bagdad lokacin da wannan malami imamul ma'arri ya iso bagdada ishtahara anhu annahu awrada iskalan al fuqaha ya zo ya saka malaman fiqh sun shiga cikin rudani fi ja'alihim nisab sariqati rubu dinar da suka ce za a yanke hannun barawo idan ya saci rubu'u dinar wana zama fi zalika shi'ran dalla ala jahalihi wa qillati aqlihi sai ya rera wasu baituka wanda suke nuna rashin hankalinsa da kuma rashin iliminsa sai ya ce yadun bi khamsi mi'innin asjadin ko qut- wudiyat ma baluha quti'at fi rubu'u dinari tanaqudun malana illa sukutu lahu wa anna udha bi maulana minan nari na fassara mana wannan dazu sai ce walamma kana zalika washtahara anhu a taqallubuhul fuqaha fa haraba minhum lokacin da wannan magana ta yadu har ta sa aka samu rudani cikin jama'a he suka nemi su zauna da he sai ya gudu wa kad ajabahu nasu fi dalika sai malamai suka bashi amsa akan haka fa kana jawabul qadi abdul wahhab al maliki wani babban malami ana ce masa abdul wahhab al maliki Allah ya masa rahama yace an kala yake cewa lamma kanat aminatun lokacin da hannun ta zama mai amana kanat thamina he ta zama mai tsada ma'ana da hannun mutum ya zama a mai aminci bai saci kuɗin kowa ba to sai ya zama yana da tsada idan an taɓa masa hiza a biya dinari ɗari biyar an gane magana da kyau ko walamma hanat hanat lokacin kuma da ta yi ha'inci sai ta wulaƙanta an gane magana da kyau ko wannan shine abin da ya sa hannun ta jawo ba ta da ainihin wato kima ko martaba amma da a ce ta, ta, ta, ta kula da ainihin wato darajarta da kimarta to watakila da babu abin da zai sa a ainihin wato yanke ta wannan dai shine a takaice abin da malamai suka faɗa dangane da wannan kuma da wannan za mu takaita sai mu ƙarasa makanar waɗancan ayoyi na gaba guda biyu sai Allah ya ce faman taba min ba'a da zulmihi wanda ya tubo da bayan da azzalimi ne yana aikata abin da bai dace ba amma daga baya sai ya ji ya kamata ya tuba ya koma ga Allah watakila ta tuba da sata kafin a kama ta ya tuba da sata kafin a kama shi har ya zama ya gyara aikinsa to shikenan kawai magana ta ƙare fa inna Allah ya tubu alaihi Allah zai karɓi tubansa wannan sai nuna duk yanda mutum ya kai ga satar kayan jama'a duk yanda ya kai ga ɗiban kayan mutane duk yanda ya kai ga ta'addanci ga mutane inda zai ajiye makamansa ya ce ya tuba kafin a kai matakin damƙarsa hukuma ta kama shi to a ƙa'ida kuma ba za a dawo a ce za a ɗauki wani mataki a kansa ba saboda Allah ma ya ce ya yafe masa don haka shi ma sai a rabu da shi illa iyaka yanzu ya rage tsakaninsu da wanda ya taɓa kayansu domin mas'alar sata mas'ala ce tsakanin bawa da bawa mas'alar rai mas'ala ce tsakanin bawa da bawa ma'ana sai bawan ya ga dama ya yafe maka kafin Allah ya yafe ma to yanzu abin da ya rage shine ya za a iya samu masu yafe masa wanda kuma hadisai sun nuna nan gaba idan kiyama ta tashi mutum zai zo shi zai shiga aljanna amma haƙoƙin wasu za su hana shi shiga aljanna kamar yadda hadisin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama ya bayyana mana kan cewa annabi ya tambayi sahabbai kun san waye fallashashe tambaɗaɗɗen lahira sahabbai suka ce ba mu sani ba manzo Allah ya ce tambaɗaɗɗe watsatsen lahira wanda ba ta da albarka ba shi da albarka ba zai samu rahama ba a lahira shine wanda zai zo lahira da sallah da azumi aikin hajji sadaka kyauta da duk wani aikin ibada muhimmi zai zo da shi amma matsalarsa guda ɗaya shine ya zo da wannan ayyuka masu kyau amma ya daki wani ya zagi wani ya ci mutuncin wani ya kwata kayan wani ya yi kaza ɗin wani ya ma kashe wani manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce fa yi uta haza min hasanatihi wa haza min hasanatihi sai a dinga ɗiban ayyukansa nan da ya yi masu kyau ya zo da tilin kaya yana ta murna zai tafi aljanna kawai sai a jera masa layin wanda ya cuta da wanda ya saci kayansu da wanda ya zambata da wanda ya ci amanarsu da wanda ta kwaci kuɗinta da mijinta da ta cuta da iyayenta da ta zalinta da abokan zama da jawar da take yi ta hada baki da wata suna ta cutar wanda take karbar kaya a gurinta da ƙarya da ta cewa kuɗi ya karye a kanta alhalin ita ta karye kuɗin ƙarya take yi duk ta gama waɗannan abubuwa sai a zo a yi mata layi in ji manzan Allah sallallahu alaihi wasallama sai a dinga ɗiban kuɗin ana biya ana ɗiban ladanta ana biyan wanda ta cuta annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce har sai ladanta gaba ɗaya ya ƙare to sai kuma a zo a ce to ga ladanki ya kare ga wanda kika zalunta ba su kare ba ya za a yi sai a ce to ai su suna da zunubi wanda ta zalunta sai a dinga ɗebo zunubansu ana labta mata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ce sai ta wayi gari babu lada sai tarin zunubi thumma turihat fi nari sai a tankade ke ta zuwa wutar jahannama saboda haka koda a ce mutum ya tuba wannan tsakaninsa da Allah ne ya keta shari'ar Allah ya tuba amma haƙoƙin jama'a da ya sata da haƙoƙin jama'a da ya zalunce su wallahi tallahi Allah ba zai bar shi ba sai ya biya saboda haka mu yi hankali da taɓa kayan da ba namu ba yanzu idan mutum zai samu a zai saci abin da bai wuce rubu'u dinar ba a yanke masa hannu ai wannan ya nuna lalle lalle sata ba karamar masifa bane yau an wayi gari da yawa daga cikin mata sun zama barayi yarinya za ta mace za ta je kallon kayan aure fa kallon kayan aure sai ta je ana kai wallahi wannan atamfar ta yi kyau dube ta wallahi english was sai wallahi tana yi tana haka tana haka daga ta tabbatar babu hankalinku a gurin kawai sai ta nannaɗe ta kawai sai ta danna a cikin lufayarta kuna yi ko ba kwa yi a'a kuna yi ko suna yi ana samu ana samu yau ya kai har jirajirai ake sata a sa alfaya a gudu da su jinjiri wata mata ta haihu a nan specialist jama'a tana cikin jini jaɗe-jaɗe wata mata ta shigo kai kalli yaron nan sun bulele da shi kai Allah ya miki albarka Allah ya baki lafiya wance tana amin kafin ka ankara kawai ta sungumi yaro ta sa a cikin lufaya wallahi har ta zo bakin gate Allah ya sa aka ankara maza maza aka kamo ta mata sun zama barayi ku ji tsoron Allah ku daina satar abin da ba naku ba ku daina cutar mazajenku ko da aka ce ba za a yanke miki hannu ba dan kin saci zuciyar miji to amma fa kar ki manta kin ci amanar Allah kin ci amanar aure kin ci amanar mijinki dan haka akwai hisabi tsakaninki da Allah da shi mijin a gobe kiyama saboda haka rahin ba za a yanke miki hannu ba ba shi yake nuna kuma abin da kika yi daidai bane ba wannan duka uzurori ne wanda abin nan addini ya kawo don a ɗaga kafawa wanda ya ba daidai ba amma ba yana nuna abin da ya ba laifi bane ba Allah ya shiryar da mu da ku baki daya ya sa mu gama da duniya lafiya don haka Allah maɗaukakin sarki ya nuna cewa wannan shine hukuncin abinda muka faɗa daidai Allah ba mu ladan sa wanda muka yi tuntuban harshe ko karancin ilimi Allah ya fi mana hadha huwa ma indana billahi tawfiq wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh